shekara ta dubu biyu da ishirin da ɗaya tsarin karatun namu zai kasance ne kamar haka na farko dai daga cikin shiro da aka rubuta na wannan waccan na manzuma akwai wannan sharhi ad-durarul baqiya ala al-manzumatu zamzamiyya fi ulumul qur'an ad-durarul baqiya watan kananan lu'lu'i masu kyau wadanda sun yi kama da ko kuma sharhi ne na wannan littafi mai suna al-manzumatu zamzamiyya kan ulumul qur'an durar in an ce durar jam'i ne na durra ƙananan lu'ulu'i lu'ul'u ƙarami shi ake ce mishi addurra jam'insa shi ne addurar wato ma'ana wannan na ɗaya daga cikin sharhoha da zan yi amfani da su insha Allah subhanahu ta'ala addurar bahiya wanda a sheikh a doktor yusuf bin abdulaziz bin abdullah shubul ya rubuta wanda ke ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ne da ke karantarwa a jami'atul imam muhammadu bin sa'ud al-islamiyya biyar ya rubuta akwai waɗansu shiro da dama wanda ke yanzu allah ce muke mu zamani ne na cigaba ta hanyar kafafen sadarwa ɗin nan nan kana shiga cikin intanet ka tura ka sa sharhu manzumatin zamzamiya za a turo maka shiro na wannan littafi da yawa allah kai muke roƙo kai mana faɗa kai mana ikon faɗa da aikata abin da ke shi ne daidai to manhajin karatun namu zai kasance ne kamar haka farko za mu fara jin wane ne mai wannan littafi ma'ana tarih na mai wannan littafi insha Allah daga nan kuma mu ji wani abin da ya shafi ita wacan nan manzuma a takaici sannan kuma cikin iko Allah subhanahu wataala sai mu shiga cikin karatun za mu takaita in Allah yadda kasancewar lokacin namu ba mai yalwa ba ne amma a kodin lokaci ina zabar da 'yan uwana ɗalibai ba za ka iya fahimtar a samun karatu ka more ba sai fa karin ka yin a bincike yawan bincike shike zai shike baka dama ka kware wajen karatuttuka idan kana yawan bincike to da izinin Allah sai kama binciko abinda malamin ka bai taɓa bincikowa ba gashi Allah ya taimake mu mun samu kanmu cikin zamani da ta dai abin da ya shafi harkan karatu intanet din nan alhamdulillahi ya yi za ka bincike ka tattaro littafin da magabatanmu ma kila ba su ma su ba to Allah ka samu na yi asa da mai tambaya zai tambaya wane ne mai wannan littafi mai sunansa to sunansa shine kamar haka Izzuddin ibn Abdullah Izzuddin Abdul Aziz Ar-Ra'is ibn Ali ibn Abdul Aziz bin Abdulsalam bin Musa bin Abi Bakr bin Aba bin Abi Bakr bin Akbar ala Ali ibn Ahmad ibn Ali ibn Muhammadu Dawud al-Baydawi al-Shirazi al-Shirazi al-Asli ثم المكي الزمزمي الشافعي ainihin sunansu shine Abdulaziz wannan malami yana ɗaya daga cikin zakakurin malaman da suka taso a garin makka a nan ya girma kuma ya nemi ilimi alhamdulillahi ya ƙware musamman a fannona da dama musamman abin da ya shafi ilimin luga ilimin luga idan muka ce ilimin luga ya shafi ilimin nahau ya shafi ilimin sarfu ya shafi ilimin balaga ya shafi ilimin adab literature haɗa kuma da ilimin aro watan ilimin sanin yadda za ka yi za ka rinka rubuta waƙoƙi to malami ne wanda Allah ya ba shi ƙwarewa a kan fannona da dama musamman kuma ilimin luga alhamdulillah ya ishe shi abin alfahari mahaifinsa yana ɗaya daga cikin malaman da ya karatu a wajensu mahaifinsa yana ɗaya daga cikin malaman da ya karatu a wajensu don haka ne nake ƙara zaburantar da yan uwa muna wani lokaci ne wanda ilimin addini mu dai musamman nan zaria ilimin addini za ka same cikin sauƙi za ka je guranan karatu da dama ko kwabo ba za ka bayar ba amma abin mamaki su wane ne suke karatun daga cikin mutanen zaria har sai waɗansu su taso daga garuruwa daban-daban su zo nan su yi karatu su tafi da karatuttukansu amma mu ko 'yan zaria muna zaune haka nan sai dai ilimin boko to gashi bokon ma ana ta yi ana ta yi amma har yanzu ba kuɗin to galibi ba shine hadab ba galibi shine hadab na karatun bokon ga mutanenmu in yi karatun boko in samu kuɗi to har yanzu kuɗin bai samu ba ashe da ni kai sai mu zama sai kowanne mu zama salihu mu koma ma Allah kenan ko ko ko zai yi IQ zero kai dai a duniya baka samu kuɗi ba ko baka tsaya baka tsaya ka nemi lahiran ba me ya gabata mu yi sai mu dage mu nemi lahiran da duniyar ma gabaki da Allah ka sa mu dace sannan kuma babansa yana ɗaya daga cikin ɗalibai na wannan babban malami a shekul islam alkazi zakariya al'ansari ɗaya daga cikin waɗanda suka rubuta shiro na jazariya in ba na manta ba addaqa'iqul muhkama ko kuma alhawashi al'azhariya ɗaya daga cikin waɗannan shirohi na na littafin jazariya mahaifin mahaifin wannan mai littafi manzuma din al zamzami yana ɗaya daga cikin ɗaliban asha shekul islam al-qadi zakariya al-ansari to ka san da cewa eh ashe an taso ne daga gida mene gida na ilimi gidan albarka Allah ka sa mu dace to za mu iya ɗaukan za mu iya ɗaukan darasi anan tun daga shi wannan ya taso daga gidan ilimi to kai ko gidanka ba ilimin yaya za ka yi ka dage ka nemi ilimin kai ma gidanku ya zama gidan ilimi na sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam tare kuma da aiki da ilimin wannan shine ya wajaba kowannen mai sa a cikin zuciyarsa wa in kana da Allah bai rubuta cewa kowa sai ya zama malami ba to amma da ni da kai da ke yaya za a yi mu karanta abinda za mu iya karanta musamman addinin musulunci don mu san irin yadda za mu ba za mu gyara alaƙa tsakaninmu da ubangijinmu sannan kuma mu san yadda za mu yi hidima ga musulunci da musulmi Allah ya kyautata kakken mu gaba da sannan kuma wannan babban malami Abdulaziz Al-Zamzami mutum ne wanda Allah ya azurta shi da aƙida mai kyau aƙida mai kyau ko kuma mai tsafta daidai gwargwado yana ɗaya daga cikin sufaye waɗanda ko kuma sun taso a cikin yanayi na sufaye da makamancin wannan amma kuma Allah subhanahu wataala ya mishi arzikin tasowa a cikin wannan yanayi da kyakkyawan aƙida musamman a lokacin da yake aƙida ta ash'ariya ta yi yawo ta yi ƙarfi a wannan lokaci cikin ikon Allah subhanahu wataala yana da tsabtatacciyar aƙida daidai gwargwado sai dai wanda ya zauna tare da maraukakin abin nan kanwa ba ka rasa shi da mene jirwayen kanwa ɗin ko alaman kanwa ɗin to Allah ka samu dace insha Allah subhanahu ta'ala waɗansu gurare da ake buƙatar tambihi zamu nabahantar kamar yadda malamai suka nabahantar insha Allah sannan kuma malamai da dama sun yabe shi a cikin wannan littafi daga cikin malaman da suka yabe shi akwai a sheikh ibn al-imad al-hambali yake cewa az-zamzami shafi'i al-imam al-alim al-mutqin wato ma'ana shi wannan malami abdulaziz da aka fi sanin shi al-imam zamzami marubucin wucin nan manzuma babban malami ne sannan kuma akwai itikani akwai accuracy wajen karatunsa wato ma'ana tun daga shi har wani malami da cikin malaman da duniya ta san da zamansu gashi har yana nuna matsayi nashi da kuma yadda Allah sun ta'ala ya mishi arziki da tsantseni takatsantsan wajen karatun ilimi gaban na ruwaitin ilimi ashe ko kaga ba za a rasa alheri tare da wannan malami ba sannan kuma a ali durus ɗaya daga cikin manyan-manyan malamai yake cewa kana min a ayani ulama'i makka yana ɗaya daga cikin zagagwaran manya-manyan malaman da suka taso a garin makka wa fada'ilaha kuma suna ɗaya daga cikin manya-manyan malamai masu falala kuma shugabanni har ya ci gaba da cewa fa innahu kana auhadul fudala auhadul fudala kai wannan malami ma ya kasance ɗaya ne daga cikin malamai masu falala wa baqiyatul ulama husnul shi'r wal insha sannan kuma ɗaya daga cikin tabbatattun malaman nan ne waɗanda suka kware waje abin da ya shafi ilimin adabi daga cikin ɓangarorin ilimin adabi din akwai waƙe da kuma iya yin rubutu domin bayani akan wani abu na ilimi ilimin insha'i composition to a dai takaice akwai malamai da dama da suka yabe shi wanda ke idan mun ƙara shiga cikin intanet za mu ƙara samun bayanai a kansu har ila yau kuma malamai da dama sun yi sharhi a afuwan kafin nan shi wannan malami ba wai wacan nan manzuma ita ce kawai kadai ya rubuta ba daga cikin rubutun da yi akwai littafi mai suna faidul jud ala hadithi shayyabatni hudun wa akhwatuha faidul jud faidul jud ala hadithi shayyabatni hudun wa akhwatuha sannan kuma akwai manzumatul tafsir ita ce wacce na wacce aka sani ta da suna manzumatu zamzami akan ulumul tafsir ko kuma ulumul qur'an akwai littafin alfatawa zamzamiya alfatawa zamzamiya tana ɗaya daga cikin littafan da malam ya rubuta akwai kuma alfathu tam fi madhi khairil anam alfathu tam watan cikakken budi fi madhi khairil anam wajen ko kuma akan yaban fiyayyen halittu shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da diwani akan waƙoƙi daban-daban kan mas'alula daban-daban sannan kuma akwai al-fathul mubin duka dai akan yaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to shi wannan malami aka yi ƙarike rayuwarsa wajen yin ilimi hidima na addinin musulunci sannan kuma ya risu ne a dare na tara ga watan zulka'ada shekara ta shekara ta ɗari bakwai da saba'in da shida bayan hijira wannan taɓa cike nan dangane da wannan malami mai wannan littafi ɗin sannan kuma menene wannan littafi ke kunshe da shi wannan littafi ne manzuma ce wacce take kunshe da abin da ya shafi ilimin tafsiri ko kuma ulumul qur'an kafin mu ci gaba zan iya tuna wani malami daga cikin malaman da ne karatu gurinsu amma yanzu Allah da kiran shi na samu labarin ƙwarewan da wannan malami ya yi wajen abin da ya shafi ilimin tafsiri sai na je wajen shi na roƙe shi ina son da Allah ya taimake ni ya bani dama in zo in karanci ilimin tafsiri wajen shi ana ce mishi Sheikh Sheikh Amin ya yi karatu ne a ƙasar Misra kuma ya karanta ulumul hadith ya karanta alfiyar Suwidi tana kan shi alfiyatul Iraki tana kan shi Ibn Malik na kansa kai yanzu zaman nan da kuka yi tun farko har zuwa yanzu kusan inda zai zauna nan yi tilawun alkur'ani to da kila ya kusa sauka yanda Allah ya bashi quwwatul hafiza quwwatul zakira retentive memory Allah ya bashi to sai na roke shi na son ya taimake ni to tambayin da ya fara mini shine zaka iya yin irabin alkur'ani tun daga farko har karke sai ce akram kallahu zan dai dan taba tunda a lokacin ko karatun alfiyat ibn malik ban yi ba amma dai alhamdulillah ina jin ko ina cikin qatarun nada ko kuma shuzurul zahab fi ma'rifati kalamil arab sai ni ce mishi akar maka lazan ne dan taba ya ce a'a ba na son ka ci zaka taba ina son ne in ji ka'i kayi iya da karfi sosai sai ce mishi to akar maka lazan zo da ulumul qur'an ya ce yawwa to ai in ka zo da ulumul qur'an ai ka samu ulumul tafsir ai kun gane sirri anan ko duk wani wanda yake son ya koyi ilimin tafsirin alqur'ani to yan uwa ga matashiya ko kuma ga irshadat ya yi ƙoƙari ko yaya ya san ilimin luga ya samu ya ƙarfi ina ce ilimin luga ya shafi ilimin nahau ilimin sanin ɗaya fasarar ɗaiɗaikun kalmomi fiƙin luga bayan wannan ka sami ilimin nahau ka sami ilimin sarfu da balaga sannan kuma sai ka ƙara da adab saboda kana son ka karanta alkur'ani ne ka fahimce shi ko to alkur'ani Allah ce wa kadhalika anzalnahu hukman arabiyya da larabci Allah ya saukar da alqur'ani ashe ko kaga babu yanda za a yi ka fahimci alqur'ani nan sai ka san ilimin larabci in ka san ilimin larabci sai ka dauka daga malamin kuma da ya san alqur'ani haka hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam in zaka koya sai ka je wajen malamin da ya san hadisin haka zaka yi ta yi to sai ga ka sami ilimi mai yawan gaske a lokaci kaɗan Allah ka samu dace to alhamdulillah muka fara karatu da wannan malami har zuwa iyaka abinda Allah ya sa muka yi daga baya kuma Allah ya mishi rasu Allah ya ji kanshi to waccan nan manzuma manzuma ce wacce malam ya rubuta akan ilimin tafsiri khassatan umuman kuma ulumul qur'an to wani ilimi ne ma a cikin musulunci ba ulumul qur'an ba ta hanyar da luga zaka binci alqur'ani ta hanyar fiqh zaka binci alqur'ani ta hanyar kira'at za ka binci alkur'ani ta hanyar tarih za ka binci alkur'ani duk za ka san ilimin nasik da mansu ilimin sababin da zo da makamancin wannan ballantana kuma a ce za ka ranta ulumin qur'ani saboda haka yan uwa mu yi kokari mu ba da kula sosai ga ilimin luga bayan haka na kuma ulumin qur'ani zai baka dama ka fahimci alkur'ani sosai musamman wanda yake son ya koyi ilimin hadith shi ma bayan ya sami luga ya yi ƙoƙari shi ma ya shiga a ya koyi ilimin musulun hadith shi ma ilimin musulun hadith ilimi ne wanda zai taimake ka matuka ka fahimci hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam riwayatan wa dirayatan musamman ma Allah ya mana arziki kana nan zaria alhamdulillah zaria in nace zaria ba wai cikin garin zaria ba hatta wajen garin zaria duk ilimin da kake so duk fannin da kake son koya zaka samu malamai suna zaune musamman suna jiran ka insha Allah ta'ala to Allah ka samu dace to cikin iko Allah subhanahu ta'ala bayan mun ji abin da manzumin nan take dauke da shi cewa ilimin da ya shafi alkur'ani ne yadda zaka fassara alkur'ani kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar kuma karkashin wannan ilimi na ulumul qur'an kai tsaye za mu shiga karatu kawai insha Allah ta'ala to ku yi haƙuri ban iya rera waka ba amma dai na san ga laraba suna cewa a kazal ƙausa bariha to na zai san yadda malam ya rera da farko da sauransu ni ma insha Allah subhanahu ta'ala zan koya ne da izinin Allah amma tun da an ga an karanta insha Allah ni kawai karatu za mu ci gaba a takaicin takaitawa ita wacin nan manzuma manzuma ce wacce take dauke da abiyat waƙoƙi guda 158 kuma ya rubuta ta ne bisa ga bahar rajas mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilu mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilu watan bahari ne wanda yake yafi sauki ga masu waƙe galibin littattafai da aka rubuta akan ilimin ma to galibi baharin suke amfani da shi to Allah ka samu dace wannan da suke karatun ilmin arud prosody to insha Allah sun ta'ala za su dada fahimtar abin Allah ka dada hore mana to kai tsaye malam ya fara da cewa tabarakal munzilul furqani ala nabiyyi atiral ardani tabaraka almunzilu sai dai ku yi haƙuri ni fa ina karatun ne fa ina dan fitar da matsalola da suka shafi lugha wanda su ne cikin iko Allah za su taimaka maka ka da fahimtar larabcin da ke cikin littafin to a yi hakuri haka na samu wannan tarbiyya daga malamai na waɗanda nake karatu gurin su har yanzu kuma ina yi kuma ina fatan za mu samu waccan nan hanya ita ma mai kyau in Allah yarda to almunzilu farkon karatunmu shine almunzilu lil furqani nan ne mafarin karatun nan ne mutadanka kalmar almunzilu daga anzala yunzilu ita ma kalmar asalinta shine nazala ya sauko nazala ya sauka to in ka kara mata hamza sai ta baka anzala anzala ya saukar to idan kana son ka da shi ismul fa'il sai ka ce anzala kaga fili mafi kenan ko kaga an yi karin alhamza wannan ya zama mazid mazid ko mazid salasi mazid bi harfin wahid anzala to kamar da shi fili mudari yunzilu to in kana son kamar da shi sunan wanda ya aikata aikin saukarwa yunzilu kalman ta fara da wani harafi ne yawun ko to yawun din nan kamar da ita mimun sai ka ce mene munzilu shine mai saukarwa kaman akrama yukrimu sai ka ce mene mukrimun kaman misali afqaha yufqihu sai ka ce mene mufqihun kaman kaman misali mene kaman misali a daraja yudriju sai ka ce mene mudrijun wannan zai idirajin hadisi ya ɗauko wani gaba na hadisi ya cusar da shi cikin wani hadisi ko mudraj mudraj ismul maf'ul ko to Allah ka samu dace almunzilul furqani Allah wanda ya saukar da alqur'ani tabaraka albarkatun su sun yawaito ma'ana Allah subhanahu wataala wanda shine ya saukar da alqur'ani ga manzansa sallallahu alaihi wa alihi sallam albarkar su sun yawaito alan nabiyyi ga annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam atiril ardani wanda ki shine mai kamshin jiki kalmar atir yana da ma'anar turare amma akan yi amfani da ita ana nufin siffa na mene na kamshi mai kyau ko mai daɗi kalmar ardan jam'i na radinu radin bi ma'ana aljismu jiki jiki wato ma'ana yana yin addu'a ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma yana yabo ne da jinjina ga Allah subhanahu wataala wanda shine ya saukar da alkur'ani ga wane ga annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai kamshin jiki to menene hujja akan Allah shine ya saukar da alkur'ani na'am na sa akwai alarmomi a taimake mu da ayoyi haka za mu kai muna karatun saboda mu maida ajin mu ya zama mini ya zama lively ko na'am ina hujja kan Allah shine saukar da alqurani na'am malamai alarmomi a taso na'am na'am me ne kace tanzil kitabi min Allah al-aziz al-hakim Allah ya saka da alheri akwai kuma ta karo mana Allahu nazzala ahsan hadisi kitabin to ta uku kuma fa in lam yastajibu laka fa alam annahu annama unzila bi ilmi llahi sai kuma alhamdulillahi allazi anzala kitaba ala ala abdihi jazakumullahu khaira to wane ne annabi din nan wanda Allah shine ya saukar da littafi gare shi watan wanda littafi alqur'ani zuwa gare shi shine Muhammadin alaihi sallallahu ma salamin da'iman yagshahu wanda Allah sun ta'ala saukar da wannan littafi shahararre wanda babu kamar sa shine alkur'ani daga cikin annabawansa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ma salamin tare da aminci da'iman a kodin lokaci ya ga shahu wanda yake lullube shi wato ma'ana ya fito mana da wane ne annabiyu din nan da yake nufi kaman kenan al annabiyu kalmar ta fara da al ko ana ce mata al lil ahadi zihni ni da kai mun san ana magana ne akan wani annabi kai tsaye za mu gane ko kuma duk wanda ka tambaye zai ce maka ya tana magana ana magana ne akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to taya maka gane shine ta hanyar wannan alif da lam din nan a takeice a gurguji na san galibin mu na boko kamar idan ka ce man mutum ko to wai kake nufi ai ba ni ban san shi ba kai ba ka san shi ba amma in ka ce the man ku yi haƙuri zan biyo mana ta hanyar ne ina fata a za a fahimci abin in ka ce the man came here yesterday the man ka ce mene mutumin nan ya zo nan jiya kaga ashe kenan tsakanin ni da kai min mun mene mun san wanda ake magana a kan shi amma inda zaka ce a man came here yesterday wani mutum ya zo ya zo nan jiya wani mutum kaga ai kai baka san shi ba ni ba ban san shi ba to Allah ya sa mun gane a yi haƙuri wa alihi wa sahbihi wa ba'du فهذه مثل الجمان اكدو فهذه مثل الجمان اكدو أبيتي نبيو ya bayyana mana da annabin da yake nufi wanda Allah ya saukar da wannan littafi gare shi sannan kuma sai ya nemi tsira da amincin Allah su tabbatu ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alihi sannan wannan addu'a da yayi yana roƙon Allah ya tabbatar da ita ga mutan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sahabihi da sahabbansa wa ba'du bayan haka fa hadhihi mithl jumani ikdu to na akwai takrimi ta'khiri zami wa ba'du bayan jinjina da yabo ga Allah subhanahu wataala salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine ma'anar wa ba'du domin ba da nan zamu ga ta akwai dhumma tare da ita ko zarfun zarfun makan ne ko zaman na'am zarfun zaman ne ko to in dan zamu lura ko kuma ka'ida akwai lafazin da ake ce musu al-alfazul mulazima lil idafa lafazin da idan ka zo da su dole sai ka jingina su a cikin wasu kalmomi galibi haka ɗabi'un su yake ba za ka iya zuwa da kalmar ita ne ba misali in ka ce alkitab ko kitabun littafi ko kaga za a iya fahimtar ma'ana nan amma idan ka ce ba'adu ko kuma qablu ko kuma fauka ko taht ko yumnata yusarta maimanata maisarta wani wani wani wani ma'ana za a iya fahimta nan ba za a iya fahimtar wani ma'ana mustaqilli tare da su dole sai ka jingina su a cikin wadansu kalmomi to haka kalmar ba'adu take to nan ya zo da ita ne ya yi idafanta zuwa ga mudafin ilahi amma bai kawo mudafin ilahi a baki ba sai ya kawo a cikin ya kaddara a cikin a cikin zuciyarsa kamar faɗin Allah madaukin sarki Allahu alam lillahi al'amru min qablu wa min ba'du idan muka dubi aya akwai min ko min ai tana yin jarra ne ko to me yasa ba ce lillahi al'amru min qabli wa min ba'di ba kira sahiya sai ce min qabl da min ba'du to Allah ka sa mu dace mu daidai shiga cikin littafin nawa yan uwa wa ba'du bayan haka fa hadhihi mislul jumani ikdu fa hadhihi ikdun mislul jumani kun ji yadda takadirin baitin yake a yi haƙuri me zan da rinka yi na fitar da luga saboda wannan shine zai ba mu dama da izinin Allah duk inda ka je kai maka iya sa littafin ka karantar insha Allah Allah da fahimtar da mu idan an ce ikdu ana nufin kulli wani abin da aka kulla shi daga nan ne ma ka samu alfazul uqud a cikin nahwu ko alfazul uqud daga nan ne ma yanda ake kulla ciniki shi ma akan kira shi da a al-uqud jami'i kenan to kalmar aljuman yana nufin wani abin da ya shafi kamar sinadarin zinari haka wanda yake cikin kwasfa imam suyudi ya yi alfi a kan ilimin balaga ya sama alfin nan suna ukudul juman ukudul juman kullum zinari ko kuma lu'li'i sinadarin lu'li'i ko zinari wanda ke cikin kwasfansa to malam yace fa hadhihi kaga wacan na manzuma hadhihi ismul ishara ne wato suna ne wanda ya amfani da shi yana ishara yana yin nuni zuwa ga ita wancan na littafi manzuma din fa hadhihi kaga wancan nan manzumar mislu iqdul jumani ta yi kama da kulli na mene na zinari ko azurfa wanda yake cikin kwasfa Allah ka ji kan malamai sun iya saima littattafai suna sun yi siffanta rubutun da suka yi saboda sanin luga mu ko ba Allah da ya ji kanmu a gurguje kowa na ce idan muka fado al'imamu suyudi kowa san shi al'imamu suyudi ko to ya yi littafi ya rubuta sunayen waɗanda suke suka yi istihadi tun daga zamanin sahabbai tabiya haka ya dinga rattabowa da ya zo zamanin su sai ya sa sunan shi a ciki to akwai wani malami zakakuri al-imamu sakhawi dan uwa ne ga imamu suyudi din shi ahli sunna ne sosai yantami ila sunna shikenan sai ya dauki littafi ya rubutu yayi ma imamu suyudi kaca kaca ta ya za a yi kai bakan kanka kanka cikin mujtahidai kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza imamu suyudi da ya tashi ma al-imamu sakhawi raddi sai ya rubuta littafi sai ya sa littafin suna alkawi ala sakawi lalas guga akan sakawi buga da wani abu kawa shine ya goge ko kawa ya goge sunan mai yin guga menene alkawi mai yin lalas wato ma'ana littafi wanda yake yin lalas akan wane akan alimamu sakawi ku dubi kalmar ita kanta yadda zaɓo ta ku dubi kuma yadda ya kawo alkawi inda za ka auna ta ma'aunin sarhu za ka ta yi daidai mene a sakawi ba za ku gane fasahan ba Allah ya ji kan Sheikh Nasruddin Albani ya yi littafi ya tace hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara su a cikin littafi guda daya to kasancewan wanda ke neman tataccen hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam din ya koyi addini kamar mai kishin ruwa ne to sai kira littafin da suna irwa'ul ghalil littafi wanda ke mai shayar da wanda ya cike yake cikin kishin yana neman ilimin hadisi a yana neman hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam tatattu waɗanda zai bauta ma Allah da su zai addini musulunci da su sai ya sa ma littafin irwa'ul ghalil littafi wanda yake shayarwa ne ga mai kishirwa to kun ga inda suke sama da tafin suna imamul shaukani Allah saka musu dalili ya yi littafi akan mas'alar masail fikihiyya sai ya takaita littafin sai ya samu littafin suna addurarul bahiyya kananan lu'lu'i kananan lu'lu'i kaga da kannan ma kawai kai kanka idan ka kalli littafin zaka ji kana son mene kana son ka karanta wannan littafi saboda sunan kawai zai baka dama ka gane wannan littafin makami ne babban makami to Allah ka ji kan malamai Allah kai musu rahama to wannan fa sai kana da ilimin luga to malam ya ci gaba da cewa fa hazihi itocin nan manzuma littafi na wanda na yi mata tsari irin nawa ke mislu mislu wannan adatu tashbih ne wajen malaman balaga particle of simile mislu tayi kaman iqdul jumani kulli ne na aljuman kaman ka ce zinari ko kuma azurfa wanda aka samu zare aka kukkulla su aka yi abin wuya mun san dai casba ko to kamar ka kaddara ne ga zaren lilo ne aka sama sai aka samu lu'ilu'i ko kuma zinari sai aka kukkulla ƙanana ƙanana sai aka yi ta zirawa sai aka ba mace ta ado da shi ai kaga zai gada mace kyau to cikin iko Allah sun ta'ala wannan littafi littafi ne mai kunshi da mas'alolan da suke suka shafi ulumul tafsir ko kuma ulumul qur'an sun yi kama da abin wuya wanda aka yi shi da lu'li'i na zinari ko na zurfa to Allah ka sa mu dace dammantuha ilman huwa tafsiru bidayatan liman bihi yahiru to malam yace dammantuha wato a cikin wannan littafi ضمنتها na kunsa mata daga fi'ilin domina domina ya lamunta ko kuma ya kunsa wani abu ya cusa wani abu a cikin wani abu ka misali ka ce idraj alhadithul mudaraj ko akan ɗauko wani bangare na wani isnadi a hada a farkon wani isnadi ko kuma a ɗauko matanin wani hadith a cusa a hada da wani matanin hadith ko kuma a tsakiya in ba kana da hazziya ilimin ba za ka iya fahimta ba sai ka ɗauka hadisi ne cikakke daga manzo sallallahu alaihi wasallam amma alhanin an shigar da wani abu cikin wani abu to shine yake cewa zammantuha na shigar da wata na shigar mu da wannan littafi na kunsa mata ilman wani nau'i na ilimi ko tafsiru wanda ke shine ilimin tafsiri ma'ana a cikin wannan littafin na zuba mas'alola da suke da alaka da ilimin tafsirin alkur'ani kai ina ma dai a ce malamanmu da ke tafsiri su ne suke karanta wannan littafi to Allah ya saka da alheri ko ma wanda bai tafsirin ai shi ma barin ya ci ne ko muna fata zuwa gaba nan a samu malaman tafsiri daga wannan aji insha Allah ta'ala bidayatan tazanto bidayatan daga bada'a yabda'u menene masdarin ke zai zama na'am bada'a yabda'u bidayatan koko bada'an bada'an ne ko to bidayatan me me filin sa masdar ne na'am bada yabdu me masdarin a'a buduwan sai ko mene to ne ne zai ake da tabbaci za mu rinka ba haduwa ne da juna muna tare juna fa yan uwa ni ma kaina almajiri ne ma'ana dalibi ne to ina bin bashi kenan to bidayatan na fitar da wucin nan manzumatawa na zuba ilimin tafsiri ne don ta zama mafari ma'ana domin ta zama matakin farko na wanda yake kokarin ya koyi ilimin tafsiri liman yahiru bihi liman yahiru bihi yahiru daga fi'ilin hara yahiru hara yahiru bi ma'ana ya dimauce mutum ya samu kansa cikin dimautuwa saboda wani abu da burge shi ko kayatar da shi ya dimauce ya ji ba abin da yake sosai wannan abu ko kuma ya nemi wannan abu bi ma'ana ya tahayyaru wa yattaribu amma ba wai anan dimautuwa nan abin da ake nufi anan shine kaga abu ka ji kana son ka fahimce shi kana son ka same shi kaga wani yayi wani abu na ilimi kaman gifta din na hadisin gifta la hasada illa fitnatain ko kama kallon rasul sallallahu alaihi wasallam idan kaga wani yayi wani abu na alheri sai kaga kai ma Allah ya cusa maka son da kaunan yaya za a yi kai maka Allah ya maka irin wannan baiwan ba tare da shi ya rasa wani abu ba to shine mutuwan anan ilimi ne littafi ne wanda ke kunshe da mas'alola da suka shafi ilimin tafsirin alkur'ani kuma yana fata littafin ta zanto ita ce matakin farko mafari liman ya hiri bihi ga duk wanda ya mauce yake so yake kaunan ya koyi wannan ilimi na tafsiri to kamar an tambayi malam daga wani littafi ne ya samo me asalin wannan littafi ko kuma daga wani littafi ne ya samo wani littafi shine ya ci gaba da cewa afradtuha nazman minal nuqaya muhazziban nizamuha fi gaya akwai kuskuren wasali anan insha Allah muhazziban nizamaha ya kamata ya zanto saboda ai ya amal ismul fa'il amala fi'lihi ko wallahu mutimmu nurihi domin shi ismul fa'ilin an mai tarmini to zai nasaba in daga fi'ili ne muta'addi zai nasaba ne ga mafulinsa ka misali wallahu mutimmu nuri kaga ba mutimmu ai ismul fa'il ne na atamma yutimmu ko to in ka ce kada ki kira'an suna fiyo atamma yutimmu mutimmu mutimmun akwai tanwini wallahu mutimmun nura sai kai nasaba ga nura Allah ka sa mun dace afratuha na kadaito wannan littafin ne nazman halin zantowarsa halin zantowarta tana da uslubi da tsari irin nawa ke minan nukaya daga littafin annukaya muhazziban halin zantowa ta mai tace mai tsabtace abin da ke abin da na ɗibo nizamuha abin da na ɗibo nizamaha halin zantowa ta mai tsabtace nizamaha tsari da uslubi na wannan littafi domin in samu dama in zuba mata abin da na ɗibo na ilimi daga cikin littafin annukaya fi gaya ina kuma kaiwa matuƙa wajen mene tacewa malam yana so ne mana bayani akan wannan littafi asalin wannan littafi asalinta wani shahararren littafi ne wanda babban malami shekul islam al'imam abdurrahman asuyuti ya rubuta ya samu littafin itmamu diraya likurra'in nukaya itmamu diraya likurra'in nukaya bigi sai bigi kai ne daga cikin wannan suna kai ka san ba iri na ne ko irin ka ne ya rubuta wannan littafi ba itmamu diraya liqurra'in nukaya wannan shine sunan littafin asalin wannan littafi din kana in kana neman wannan littafi ko ka rubuta ma google itmamu diraya liqurra'in nukaya sai ka sa pdf sai ka tura mu google zai turo maka littafin sai kai downloading kawai kaje a fitar maka da ita insha Allah in kana so za a fitar maka da ita kamar yadda kake ganin wannan insha Allah ta'ala idan kana bukata sai ka same ni insha Allah Allah ka sa mu dace za a fitar maka da ita handbook sosai to abin da ke a matsalolin da ke cikin wannan na ilimin tafsiri malam ya fito da su ne ko ya ɗibo ne daga littafin annukaya shine ya zuba a cikin wannan littafi kenan asalin wannan littafi shine ita ce littafin itimamu diraya likun ra'in nukaya wanda imamu suyudi ya rubuta ina jan hankalin malaman musamman waɗanda suke karanta da mu a makarantun hadda da Allah a sama ɗalibai wannan mu ɗalibai wannan littafin su rinka haddacewa don larabawa cikin karin magana suna cewa man hafizal mutun nanal ulum man hafizal mutun nanal ulum idan ka haddace gundarin littafi matan littafi to ba wai ilimin da ke cikin littafin kawai zaka sama ba a'a zaka haddace ilimoma masu yawa da ke da alaka da wannan fanni da sauran fannuna to yana da kyau mu rinka tarbiyyantar da kanmu akan hadda mutum irin waɗannan to Allah ka sa mu dace a takaice wannan shine wannan baiti shike nuna mana asalin wannan littafi kamar alimamu shatubi ne da ya rubuta shatubiya shi ma ya fito ya fito da littafin ne da kaya wani littafi littafin at-tafsir fil qira'ati sabi na alimamu dani Usman bin Sa'id ad-Dani yake cewa wa fi yusr hatta yusiru rumtu tisarahu mene gaba wa fi yusr hatta yusiru rumtu tisarahu fa ajnat bi aunillahi minhu mu'ammala ibn hajar Allah shi mishi rahama ya rubuta bulugul maram ko to daga ina ne ya samu bukhari muslim al-usul sita daga nan ne ya ciciro hadisan ya rubuta ya rubuta bulugul maram kamar wannan littafin wannan umdatul hakam me asalinta asalinta bukhari ne da muslim mun fahimci wannan ko to Allah ka cikin waɗannan malamai والله أستهدي وأستعين لأنه الهادي ومن يعين والله أستهدي لفظ الله وجل إرابي ذاك اسم الجلالة مفعول به مقدم karka ce maf'ul bihi kai sai a ismul lafzul jalala ko ismul jalala sunan Allah subhanahu wataala lafazin shine matsayin maf'ul bihi to takadirin baiti shine wa astahdillaha wa astainu mun gani wa astahdillaha wa astainu wallahi astahdi Allah shine nake neman shiriyansa Allah kadai shi shike nake neman shiriyansa ko ko zamu ce Allah shine nake neman shiriyansa to bari bari mu dawo bayani zamu je wa astainu kuma shine kadai nake neman taimakon sa li'annahu al-hadi saboda Allah shine mai shiryatarwa wa man yu'inu kuma shine mai taimako fassaran farko kenan wa man yu'inu kuma wane ne zai yi taimako wane ne ke yin taimako Allah ko to bari mun koma baya wallahi astahdi ku gane fasaha mai littafin inda ni ne a larabci na sai in ce astahdillaha wa asta'inu ina neman shiriyan Allah amma malam sai bai ce astahdillaha ba sai ce mene wallahi astahdi Allah shi kadai nake neman shiryansa Allahu akbar wannan uslubi ne na mene na hasru a ilimin balaga uslubi ne wanda yake nuna cewa malamin ya dogara ga Allah shi kadai shine kawai zai taimake shi kamar misalin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in inda ni ne a larabci na misali aka ce yanzu kilin ci ne a abudu iyyaka wa asta'inu iyyaka to amma Allah ya karantar da mu ladabi na mene na na neman shiriyansa da taimakonsa shi kadai da bautansu shi taimakonsa shi kadai da kuma bauta masa shi kadai sai ya gabatar da lafazin da yake maf'ul bihi hakan kuma wata latifa ce ko kuma wani uslubi ne daga cikin ka'idojin da ake ce musu hasru takaita hukunci kawai ga Allah shi kadai Allah shi kadai kawai nake neman taimakonsa kuma Allah shi kadai nake bauta ma ina fatan fahimci wannan ko to shine malam shi ma irin sha'anan uslubin wallahi astahdi Allah shi kadai nike neman shiriyansa wa astainu kuma shi kadai nike neman taimakonsa ya bashi dama ya rubuta wannan littafi li'annahu alhadi saboda Allah subhanahu ta'ala shine alhadi mai shiritarwa wa man yu'inu wa man yu'inu kuma shine wanda yake yin taimako to kalmar man anan tana da fuskoki biyu za ka iya mata lirabi a matsayin isin musul kun gani? ka misali walahu man fi samawati wa man fil ard kaga maddan na isin musul ko ai walahu allazi fi sama fi samai wal ard ko wal ard walahu man fi samawati wa man fil ard ai walahu allazi fi samai fi samawati wallazi fil ard ko kuma allazina madinan tana da ma'anan allazina musuliya ce to idan ka dauke ta a wannan wajahin fassarin shine wa man yu'inu kuma shine wanda yake taimako Allah subhanahu ta'ala shine mai taimako shi kadai ga abin da yake shine ya lazimci haka akwai abubuwan da Allah subhanahu ta'ala yakan azurta bayansa su taimaka ma wani kamar misali in ce ka taimake ni kai min wannan karatu waɗanda suka shirya waccan nan daura Allah saka musu da alheri sun taimake mu ne ni kai na an taimake ni sannan ƴan uwa kuma an taimake ku cikin iko Allah sun ta'ala kaga wannan wani nau'i ne na taimako wanda Allah ya yassare mishi ya yassare mu bayan sa akwai wani nau'in taimako wanda Allah shi kadai yake yi to ba wanda yake yin taimako ga baki ɗaya asalin sa sai wane sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai in ko baka dauki man din nan a matsayin istifhamiya ba a ism musul ba to zaka iya daukan ta matsayin istifhamiya ɗaya daga cikin kalmomin da ake amfani da su wajen tambaya interrogative particles kamar yadda zaka ce haza kitabun sai ka ce a haza kitabun mun bance nan ko wa man yu'inu to wane ne ya isa ya taimaka in ba Allah ba kaga ba wanda ya isa ya taimaka sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kare ko to waɗannan abiya din guda nawa kenan guda shida su ne mukaddima na malam Allah ya saka mishi da alheri kai tsaye menene malamin ilimin menene malamin ilimin tafsiri haddu ilimin tafsir malam ya ci gaba da cewa ilmun bihi yubhasu an ahwali kitabi kitabina min jihatil inzali wa nahawhi bil khamsi wal khamsina قد خسرت أنواؤه يقينا وقد هوته ستة أقود wa ba da ha khatimatun ta'udu malam sai ce kaman mai tambaya ne tambaya menene ma'anar ilimin tafsir shine malam sai ce ilmun shi wannan ilimi wani ilimi ne tafsiri wani ilimi ne yubhasu bihi wanda yake da shine ake bincikan an ahwali kitabina ake bincikan littafin da Allah subhanahu ta'ala ya saukar da shi zuwa gare mu min jihatil inzali daga cikin ahwal na alkur'ani ko littafin da Allah ya saukar da shi gare mu wanda ta hanyar wanda ilimi zaka fahimta daga ci akwai jihatul inzali sashi bangaren yanayin saukar da shi wato ma'ana da za a tambaye ka menene ilimin tafsiri a takaicin takaitawa shine malam yace ilimin tafsiri wani ilimi ne wanda yake kunshe da halaye na littafinmu ma'ana halayen alkur'ani min jihatul inzali tun lokacin da aka fara saukar da shi wani hoyi da makamancin haka watan wani ilimi ne wanda yake karantar da kai alkur'ani tun lokacin da aka fara saukar da shi zai taimaka maka fahimci alkur'ani tun lokacin da aka fara saukar da shi yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya rinka umurtan sahabbai su rubuta kutab nashi yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya rinka karanta shi ga sahabbai yadda suka rinka lakanta da gare shi yadda suke fassara alkur'ani kamar yadda suka zo da gare shi yadda suka haddace shi yadda su ma suka baza a duniya suna karantar da shi ilimi ne wanda ke zai karantar da kai yadda ake tafsirin alkur'ani ilimi ne wanda zai karantar da kai yadda kira'o'in alkur'ani suke ilimi ne wanda zai karantar da kai yadda yanayin saukan alkur'ani ya kasance kaga wajen sababin nuzul kenan akwai ayoyin da kafin Allah ya saukar da su sai da ya farar da wani abu a bayan kasa kamar yadda zamu ji insha Allah ta'ala bayan wani abu ya faru sai Allah ya saukar da ayoyin da suke dauke da ilimi akan wannan abin da ya faru kamar lokacin da aka yi ma sayyidatuna radiyallahu anha sayyidatuna Aisha radiyallahu anha kazafi kun ga Allah ya saukar da ayoyi guda na guda bakwai yana tsarkake ta to akwai kuma ayoyin da Allah ya saukar da su ne babu wani sababi ya saukar ne don ya karantar da bayansa ko dai yadda za a yi bauta masa yadda za a gode masa kyautata mu'amala da makamancin wannan bil khamsi wal khamsina qad husirat anwa'uhu yaqina to malamai sukan yi rubutu akan mas'alolin da suka shafi ulumul Qur'an mas'ala kaza mas'ala kaza mas'ala kaza mas'ala kaza wato muhimman al'amuran shine mas'ala ba mas'ala ba mas'ala muhimman al'amari shine ma'ana mas'ala kaman bature ce maka important note important note shine ma'anan mas'ala ko kuma important point Allah ka samu dace kai tsaye misali idan muka doki ahlali yanzu ahlali koyi an rubuta mana rubutu ne ko aka zama mana rubutun a'a za ga farko akwai mukaddima sannan sai mene babu tahara sannan sai mene kaza kaza kaza babu tahara din ma akwai abin da ya shafi kaza alola akwai abin da ya shafi wanka akwai abin da ya shafi kaza akwai abin da ya shafi kaza to shine malai yake son ya nuna mana a cikin wannan littafi menene ya kunso tunda ya ce dammantuha ilman huwa tafsiru ya kunsa nau'o'i ne na ilimin tafsiri har guda daidai guda nau'o'i hamsin da biyar nau'i hamsin da biyar na ulumin Qur'an ya tattaro mana nan Imam Suyuti Allah ya ji kansa ya masa rahama ya rubuta littafi al-itkan fi ulumul Qur'an kusan gaskiya fannin ulumul Qur'an wa in kana littafin na bukatan a tace a maka tahzibi amma gaskiya kusan babu yadda malamai suke cewa babu littafi wanda ya tattaro masail na ulumul qur'an kamar wannan littafi a takaicin takaita imamu suyudi ke cewa yayi mama ya zo ya dauki lokaci yana mamaki kamar yadda malamai magabatan su suka rubutu akan fannona daban-daban kamar fannin luga kamar fannin kaza da kaza da kaza amma babu wani rubutu akan akan ulumul qur'an shikenan sai yayi ta bincike yayi ta bincike cikin binciken nan nasa ne har ya samu waɗansu littafai da wani littafi akan ijazul Qur'an wanda al-Imamul Bulkini ya rubuta ɗaya daga cikin malamansa ko makamancin haka shikenan sai je nemo wannan littafi da ya nemo ya gani haba sai ya ƙara jin ƙarfi da himma akan ya tashi shi ma ya rubuta littafi akan ulumul Qur'an to bincike har Allah ya sa ya samu littafin Al-Burhan na Imamul Zakashi akan ulumul Qur'an to cikin ikon Allah subhanahu ta'ala da ya dauki littafin nan yi karanta shi tsaf tun daga farko har karki sai ya ga littafin nan gashi dai eh ya tattaro mas'alola da dama al-burhan fi ulumul qur'an ya kamata a ce duk mahaddacin al-qur'ani yana da wannan littafin al-burhan fi ulumul qur'an na imam zarkashi sai ya kalli littafin sai ya ga to ai akwai gurin da ya rubuta babi ne amma akwai waɗansu mas'alola suna buƙatan a yi musu fasali fasali ai musu fasali musamman don a gamsar da bayanai sai ya shiga sai ya dauki littafin sai ya shiga buɗe littafin yana kakka yana yin kare-kare yana faɗaɗawa yana ibo bayanai daga cikin littafai yana zuba na malamai sai ga shi ya samar ya rubuta littafin al-itikaf fi ulumul qur'an to alhamdulillah daga baya akwai malamai da suka zo suka yi ta rubutu akan ulumul qur'an to zaka ga a cikin alburhan fi ulumul qur'an da zaka shi ya tattauna akan matsalola da dama imam suyudi da yazo shi ma sai ya tattauna akan waɗannan matsalolan kuma ya ƙara waɗansu abubuwa da yawa to shine malam shi ma yake son ya nuna mana a wannan littafi ya zuba matsalola ne ko nau'o'a na ulumul qur'an guda hamsin da biyar za mu gansu insha Allah ta'ala shine yake cewa qad khusirat anwa'uhu بالخمس والخمسين يقينا قد حصرت حقيقة أن تترو دك حصر يا سريكو قد حصرت أنواع وحقيقة أن تترو نوعي مسألة لنا علوم القرآن بالخمس والخمسين والنباء أن كما كتتنا دمان فيني أي في الخمس والخمسين أن تترو نلتافي cikin mas'alola guda hamsin da biyar akan ulumul Qur'an ko ulumul tafsir yaqinan kuma da cikakken yaqini akan haka wa qad hawathu sittatun uqudu wa ba'daha khatimatun taudu wa qad hawathu sannan kuma hakika wacan littafi na ta tattaro daga hawa ya hawi hawa ya tattaro ya hawi na tattarowa alhawi ismul fa'il ko to hawathu sittatun uqudu to nan ma akwai wata latifa na luga yadda lafasin iblan yadda lafasin ibaran yake shine hawathu al-uqud as-sitta wannan littafin ta ta tattaro uqud kaman ka ce kulli kulli kulli kulli na juma'an din nan na zinari ko azurfa littafin nan ta ta tattaro uqud kulli kulli na zinari sitta guda shida kun gane uqud shine kulli ko ko kuma kace dinji ma banj dinji na wani abu haka kenan a cikin wannan littafi da za a tambaye ka mas'alola nawa ne ta tattaro na ulumul qur'an zaka ce guda nawa ne guda 55 sannan kuma wannan mas'alolan ya cuso su a cikin uqud kaman ka ce fasali babi babi guda nawa ne guda shida jazakumullahu khaira wa ba da hasannan kun bayan waɗannan uku ɗin khatimatun sai kuma conclusion akwai kammalawa ta'udu wanda take komawa wanda take komawa zuwa gare shi wato ma'ana littafin nan ta tattaro uqud ne guda shida babi babi guda shida misali wanda karkashin babi babin nan akwai matsalola da suka shafi ulumul qur'an guda hamsin da biyar sai kuma kammalawa conclusion wanda littafin take koma zuwa gare su kenan ko littafin nan ya takaita mana ne fa kamar in Ali ya dauki hoton littafin ne ya nuna mana littafi ne wanda ke tattare da fasali babi babi guda na guda shida babu wannan sun kunso matsalola guda na shikenan hamsin da biyar yanzu an baka littafin a hannu kawai wa qablaha labudda min muqaddima bi ba'd ma khussisa fihi mu'lima wa qablaha amman gabanin mukaddima da lamirin ha yaudu ila mene na'am wa qablaha gabaninta to lamirin ha yaudu ila maza yaudu ilmul mukaddima ko ko ukul ko anwa to yana bar mu dauka yana koma zuwa ga ukul wa ba'daha haka ne ko a afwan wa qablaha kafin bayani akan waɗannan ukudin baboban labudda min mukaddima dole ne ai maka gabatarwa ai maka introduction bi ba'dhi ma khususa da waɗansu abubuwan da aka kebance su fihi a cikin wannan littafin mu'lima halin zantowar su abin yin alama kalmar mukaddima adalin din kana da fuskoki guda biyu ka iya cewa mukaddima ka iya cewa mukaddama amma ka karanta da kasarin dalin shine yafi shahara shi yafi karfi mukaddima kamar haka mun bace wannan ko mukaddima wato littafi ce wacce take ya rubuta ta da kanta tana gabatuwa zuwa gare ka ko kuma ya zanto muqaddama ya rubuta ne kuma yana gabatar da ita zuwa gare ka ismul fa'il muqaddima ko kuma muqaddama ismul maf'ul bi ba'd ma khususa ma dinnan musuliya ce tana da ma'anan allazi allati ai bi ba'd allati khususa fihi mulima ko kuma allazi kenan a cikin wannan littafin kafin ya kawo maka magana akan muqaddima afwan kafin ya maka bayani akan waɗannan fasali babi babi guda shida to yanzu dole ne ya maka mukaddima akan waɗansu abubuwa da aka keɓance wacce nan manzuma da shi mu'ulima halin zantowar kowane halin zantowa ta mai yin alama ga kowane babi ko makamancin wannan daga a alama yu'limu alamatan ko a alama daga alama ne shine ka sani ka sa indication wani abu da zai nuni zuwa ga wani abu ma'ana kowane uku ko kuma kowane babi zai kawo heading sannan sai ya ci muka da bayani kan matsalolin na'am sai me nake nan na'am sai mukaddima menene mukaddima take cewa نعم فذاك ما على محمد نزل ومنه الإعجاز بسورة حصل تو الله كسام داتي فذاك kaga wannan ma ma ala muhammadin nazal ai ma nazal ala muhammadin shi ne abin da ya sauka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa minhul ijazu kai da wannan ma littafi ne aka yi ijazi Allah ya kalubalanci duniya bi suratin da wata sura hasal wanda yake hakan ya faru ai wa minhu hasal al ijazu bi suratin takadirin baitin kenan wa minhu da wannan littafi ne hasal al ijazu kalubalantin duniya ya tabbatu bi suratin da sura guda ɗaya tal to mene malam ke nufi da zaka idan kana son kan yuni ka ce wannan me zaka ce a larabci haza ko ko za wannan ko to duk wanda zaka yuni zuwa gare shi ana ce mishi almusharu ilaihi almusharu ilaihi in ka ce haza waladun misali to waladun din ya zama almusharu ilaihi to abin da zaka ishara zuwa gare shi ne da mataki uku ne idan yana kusa da kai sai ka ce haza in ko yana tsaka-tsaki ne shi ba yana kusa ba yana can nisa ba sai ka ce za ka wancan idan yana can nisa sai ka ce mene zalika ai Allah ya ce zalikal kitabu la raiba fihi ko to Allah ka samu dace to sai yayi amfani da zaka ismul ishara lil mutawassit wanda ke kusa da kai in zaka yi zuwa gari shi ana ce mishi qurbi matakin sa ba fa kwarbai ba karin din karin kika ce na fito da kwarbai ne shi yasa ce a qurbi yau ba kwarbai ba zaka na tsaka-tsaki kenan shine wusti wanda ke can nesa ana ce mishi budi budi dole ne ka san wannan ka zojin al-asma'ul ishara Allah ka sa mu dace dan in ba ka san matakan al-mushar ilayhi ba ba za ka yi fasara da ya kamata ba Allah ya ce fa zalika burhanani min rabbika ila fir'auna zalika ismul ishara ne zuwa ga abubuwa guda biyu ko me da mene to ila Allah ya sa mu zo gurin Allah ka sa mu dace to madan sai ce fa zaka ma ala muhammadin nazal kaga wannan ko a wancan to me kenan ina al-mushari ilayhi to sai mu koma farkon littafi farkon littafi bayan mukaddima mai malam ya ce mana ilmun bihi yubhathu an ahwali kitabina min jihatil inzali kun gane kun ga kitabun kitabuna din nan to shine malai yake ishara zuwa gare shi me kenan alqur'ani mun fahimci wannan ko yawwa in an yi ishara ka sani menene aka ishara zuwa gare shi to Allah ka samu dace zamu zo imamu suyudi imamu suyudi musamman ya fitar da babi akan luga a cikin al-itikafi ulumul qur'an wanda yake ya isa luga ka gane muhimmancinsa da kansu malamin tafsir in sun zo sukan ce al'ulumun lati ya hataju ilaiha al-mufassir za ga daga cikinsu akwai ilimin luga malaman hadith su ma sukan zabar akan cewa mutum ya dage ya koyi ilimin luga wanda zai taimake shi ya iya fahimta hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam daidai gurgudu to Allah ka samu dace so malamai mun gane abin da aka ishara zuwa gare shi ko fadaka kaga wancan littafin ma'ana wannan littafin ya kusanto da shi kurkusa ne ma ala muhammadin nazal ai ma nazala ala muhammadin shine littafin da Allah saukar da shi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ma din nan musuliya ce tana da ma'anar allazi ma'ana kaga wannan littafin shine littafin da Allah subhanahu ta'ala ya saukar da shi ga wani annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa minhu al-ijaz bi surat hasala bi suratin sannan kuma da wannan littafin ne alqur'ani Allah ya kalubalanci duniya su zo da kwatankwacinsa na'am سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك